ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angula karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba bakwai ga wata na jumadar akhira hijira shekara 445 wanda ya dace da 20 ga watan 12 insha Allah za mu yi darasi na uku cikin littafin riyadu salihin na imam an-nawawi rahimahullah za mu yi darasi na uku insha Allah muna dai cikin mas'ala ta yin ikhlasi da gabatar da niyya da muhimmancin niyya a cikin ayyuka a sati da ya gabata muna cikin hadisin Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas wanda muna cikin bayani dai yadda sa'ad bin abi waqas ya samu rashin lahiya a hajjin bankwana kuma ganin abin cutar ta yi tsanani ya ma yanke kamna ko sarewa bai tsammanin ma zai yi rayuwa bayan wannan annan sallallahu alaihi wasallam ya kame ya zo ganin shi kuma ya manzan Allah jajen halin da yake ciki kuma da ganin yana da dukiya kuma yake tsammanin in ya mutu ya bari ya mace kaɗe gare shi ba tare ba da ya sami masu gadon shi wannan ya sa ya samu matsala ta tunanin wannan dukiya irin ya ba da dukiyar don dai magana kashi biyu cikin uku manzana ce ya yawa rabi manzana ce ya yawa ya ce to ɗaya cikin uku manzana ce to shi ma dai kwarai iya da yawa ɗaya cikin uku to amma dai ya ba shi damar yin wasiya da ɗaya cikin uku da duke shi wanda wannan shi ne abinda yawa kana a wancan darasi da muka yi ya ba da dama yin wasiya da ɗaya cikin uku kuma haka shari'a ta ba da dama kayan na yanwa kwanan nan tambayoyi da yawa musamman wani abu da yawa kana dai don na yau ƙarshe kusan zan fito ma wani ɗan uwa ya aiko mini duka magana guda biyu wanda cewa kamar sun tada ƙura ne masu kan hanyar sadarwa masa'alar masabuki a sallah wani malami na sunna ya yi bayani wanda ya kuma bidiyo kin kuma da wani malami wanda ba na sunna ba shi ma ya yi nashi kuma abin kamar akwai neman karyata wacce malamin sunna to yan wani bayanin mun taɓa yin shi na ka hamma hanyoyin masu gurbikin mun an aika musu abin da kullum ana ya kamata a samu mahuta kan wannan mas'ala ta da wuya za a yi sallah a ƙari ba samun sabuki ba sabuki ma'ana wanda aka bar sallah ko da raka ɗaya ne wanda liman ya riga shi wani ɓangaren sallah raka ɗaya ko abin da ya haka masalar duk da na ga shi matsalar da aka samu wanda ya komin shi malamin ya tsaya akan cewa saɓanin haka kuskure ne ko masu yin wancan ya kuskure kamar dai ba daidai ba suka yi ko kamar ma ba sallah haka da suka ɗauki abin wannan shine matsalar yan wanda mujayinta da cewa ga irin wani abin in ya zo wanda ba nasi ba ne ba sarihi ƙara amma tarjihi ne rinjaye su wace ta ɓangare kaza to irin wannan abin na tarjihi baka cewa ne ko ba kaza ko bai sallah ko kaza gaskiya magana me ya magana da muka yi a nan asalin magana tushenta guda ne faɗaɗa nan sallallahu alaihi wasallam hadisin dogo a takaice inda yake bayanin إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نن يجيكم مكانا ميمكم وما فاتكم فأتموا دون لفظ وما فاتكم فقدوا تو بانغاران لفظ فأتموا hanyoyin su suka yi yawa akan faƙadu to kuma lafazin fa'atimu da faƙadu a wajen mahimma da hadisi suna ga duka ma'ana ɗaya ne bai ɗaukar maganar ramuwa da suke tsammani shi ne mahi yawa jambo suna kan maganar cikowa mamun nan cikin almajamu mamun nan ya kama sa'ala cewa jambo har ya kawo a cikin jambo akwai umar ibn khattab akwai abdullahi ibn umar ya zana da wasu kusa da cikin magabata wanda suke tare da wancan ba su ganin fatin muza me ma'ana fatin mu ko makazu ramowa a asalin malikiya abin da aka taso yadda misalin malikiya take mai ramo suke ne ramowa na samu musallar magarba mutum misalin isha raka a biyu tun da zan ce yadda ka ce ramowa sai ya ka ramo abin da ya wuce kenan ba maliki mai wanda maza ba in yi tashi an samu an bashi raka a biyu sallar isha sai ya ka fatiya da sura a bayyane a raka a biyu shi da zai ramo in ya samu magarba raka a guda zai ka fatiya da sura ya zamana ya tayya a bayyane fatiya da sura a bayyane ya zamana ya tayya kuma ta ka fatiya da sura a bayyane wannan ba maliki kenan aka aka yi wannan shine mazhaba ta malikiya wajen akan ta na aka tashi to mazhaban jamhur na cikin asiya ko umar abu abdullahi bin umar wanda sun tabbatar da lafazin fa'atimu hatta a malikiya sun yarda fa'atimu abin da ke ɗauka kun cikowa ta ci gaba zaɓe karkashin wannan fatin keratun da an ce cikowa zai na sami ishara ka biyu an ce in ciko kenan wannan harko ya wuce mai ake cikowa a baya bayan ka biyu ta ake raka biyu ta isha fatiya kaɗai kuma a boye na sami garba raka guda ya zai in ciko yanka fatiya da sura a bayyane in zama na ayyutayya mai ake a ƙarshe fatiya kaɗai wannan shi ne asalin fatimu to su ta faka sun ce maka ai wani abu ba ka yi tsura ba ina sallaka ya kamar shi amsa cewa bin liman ya canza mun sallah ta kai tambaya kai yanzu ba maliki ya ka isko liman a ruku'i ka sami ruku'i ka sami wani raka zai ce ma kware kwa me yasa ta kana bin liman to ba ka yi mafatiyan ba ka samu raka ina kuma ka ce ka fatiya nan kenan dalilin bin liman ya canza maka sallah yanzu kan kai da aka samu liman a ruku a samu raka mutanen da ka kiya ka ce ya ka tsura kenan bin liman ya canza maka sallah ka ya ta kuma fa'atinmu wannan shine lafazin fa'atinmu kenan cikowa za a yi da haka in wannan shine mazhabatul jamhur illa matsalar da aka samu wasu ce fa'atin faƙadu malikiya da malikiya da anaf na iya ta malikawa malikiya kanta tawa lafazin hadisin tawiliwa ba yadda kyau ta ɗauke shi sun ɗauki malikiya da anaf suka ɗauki faƙadu ramowa to idan aka ramowa da gangariya a nan malikiya ya ta toki ya ta bar hanafiya hanafiya suka ta zunzurutun cikowa ramowa me ya mana cikowa misali suka samu garba raka daya a faƙadu lafasin faƙadu su a hana sai suka ce sai ka ka raka a biyu zungun ka zama suna rama sai ka ramu ko malikawa suka ce a'a mun yarda banal af'al wa qadal aqwal kaga sun toge suka ce sun yarda wajen aiki fa atimu zai fa atimu da kuma fa atimu kaza marka da liman sun ci ko da kenan karka tun ka zama tun yadda ɓangaren aiki suka ce fatin bu za yi amma ɓangaren ƙawul ya haifa ƙwazufu na ɗinwa alamuhimmu dai a taƙaice magana mahi murin jaye mahi kari ta jambu don a cikin sa ko umar bin khattab kamar imamun nawawi ke cewa haka akwai abdullahi bin umar kuma shine zahirin magana to amma abin malam suke cewa wai a wayannan yan harko ba su ce ba wanda ya wuce na malikiya ba shi da sallah a abin da ya yi wannan shi ne ba su ce ba wancan bakar sallah ba gane magana ba su ce bakar sallah ba kuma da magana sananna matsala don ka karo sura a raka a biyu ta ƙarshe akwai matsala kan su makaranta a suna ta faɗa suna karo raka a biyu raka a biyu ƙarshe ka sura haka ba wata matsala kan abin illa kun matsala a nan wajen bayyanawa ne zai zama to ka bayyana kun shi ne kenan ba wani kayan abu ne ba hayaniya ba ne ba masala ce da jimawa kai tsabani kanta abinda ka yi rinjaye wannan shi ne idan mutum ya maka ce mashi ko bai sadaka ko ka zani amma wannan shi ne rinjaye dan a cikin sabanin akwai akwai wani bangaren akwai sahabi ko akwai sahabi haka imam wannan wuce kenan muna fata Allah sada ya gyara gaba kuma kai zama abin hayaniya Allah ya taimake mu sai ci gaba da hadisi mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanta ma sa'ad cewa sulusi ya yawa sai ki ga muhimmancin abin cewa ka bar iyalanka da wadata shi yi alkhairi da kabarsu suna bara suna mai karu suna bara haka nan gaji a koko mahimmancin maganar kadda ka ba da duk imaninka ka kawai duke gaba da kaci ba ruwanka da ɗiyanka a su ma ana buƙatar a bar musu wani abu kuna bin yawa kana a cewa kusan ƙarshen rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa bin yawa kana a hajjin bankwana ka bar su da wadata yayi kamar suna meka hannu suna maula a hannun mutane to shine shine zamu tashi kenan nan ina ga minan ko cewa wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi thimratik sai ce kabar yace sa'ad ka san da cewa ba wani abu da zaka ciyar da dukiyarka ka ba da wani abu in dai tabtagi biha wajen Allah nan shi da babu yi na abudan Allah niyya duk abin da za ka ba da in dai ka yi don neman huskar Allah ka yi don Allah illa ujirta ala sai an baka ladan wannan abin da ka yi in dai don Allah duk abin za ka ba da sai ka kame wani abu wanda wani abun arzikin za ka tsammana kamar ba da kan shi yake ce mashi hatta ma taj'al fi fi mar'atik har abin da za ka sa a bakin matanka kaga wanda kansa kenan neman abincin iyalai shi ma sadaka ce kama matanka ce bale ba kana diya a wurin da yawa na kama abu ne na kana wahala ko kana wahala kana zuwa a banza kaza kaza kaga wannan zai sa mutum shu'urkin rage mai radadin wahalar nema ko radadin kawo wa iyalai abinci ba ake manzar rike ba a kana da lada a ce wani wanda yawa idan mutum bai saka ba zai kai jin abin iya jin bakin damuwa balle lokacin da mata ta maka butirci ko da ya maka butirci ya kamar ka asara ka asara aiwa ka asara cewa a ba kai asara ba shi ne asara ko zai sai asara domin ya tabbata da dakin halaka dalilin butirci ga uwaye haka yi ita mace annabi wannan ba su da san cewa ya kamata su suka yi wa gidan wuta cikin dalilin wata ce rasulullahi me yasa muka yi wa wuta ya ce domin takasirin na ashir dalilin mutunci da suke wa maza fushin godiya ce isa ku kai wa cikin gidan wuta kenan kaga kenan idan mace ma bata gode ba kanta tawa idan yaro bai gode ba kyauta ba kai shi yawa kai shi halaka kai ka samu lada kai abin da Allah dora maka kuma ka samu lada a wajen Allah kaga baka yana abin baka damuwa ba kai asara ba eh shi ne asara dan da ya butulci ko ina mata ce ta asara ta butulci shi ne kurkai ba ruwanka kenan duk abin da za ka ba da ka ciyar a dukiyarka ya ka misalin hatta abin da ka sa a bakin mataka za a baka lafi jin haka ƙal sada ce faƙultu ya rasulallah ya ce ya manzan an da sassanu ko kallafa ba da a sahabi ya rasulallah yanzu za a bar ni bayan sahabbaina me ke ne an zo aikin hajji ban kwana ga cuta ta yi tsanani daga alama dukkan alamu dai mutuwa zai kuma babbakin cikinsu a matsalar a gida zai mutu bayan ya hijira babu damuwa ga sahabi ya mutu a makka wanda hijira don ba karamar abu wani matsala cikin karama ba kuma mutu wanda ka hijira shi ne mai bai so ba akwai matsalar damuwar mutuwa a makka ga sahabi can ya rasulullah wa khallafu ba'd ashabi za a bar ni bayan sahabbaina sun tayi mana abakan abakan sun tayi almuhajirun sai manzo nake kwantar mai da hankali cewa innaka lan tuhalla fata'amala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdarta bihi darajatan wa rifa sa'ad ba za a barka ba har aka barka mana ba za a barka ba a banza duk aikin da za ka yi ko da mun mafarka duk aikin da za ka yi in dai ka yi kana neman yarda Allah za a ƙara maka daraja da ɗaukaka wala'allaka an tukalla zai yi a barka la'alla in ta zo magana Allah kurin ya ta'ami mazala yana kawo ta mahi yawa ta matakan zo abin tabbas na ce a cikin kama abin labari na abin da zai zo a gaba na gaibu na annabin Allah ne ya ce sa'ad zai yi a barka حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون زي أبرك سعاد wasu mutane su cutu da kai wasu kuma su amfana da kai wasu amfana da kai wasu su cutu da kai nan kaga maganar cewa za a bar shi mace a makka ne a hajjin bankwana iya gudun annabi in yace ba zai rai ba annabi ba shi ƙarfin gwiwa na zai yi abarka kuma wasu su amfa wasu su cutu na ce ba ganin abin da ya tabbata nan sallar salama sa'ad bin abi waqas Allah ya raye shi ba maganar madina ba annabi annabi har ya koma ga Allah iya nan da shi aka yi abubakar ya zo da shi aka yi umar ya zo da shi aka yi usman da shi aka yi ali da shi aka yi har lokacin ma'auya da malamin cikawa maganar amfanarwa cutarwa lokacin da ana fitowar islamiyya wancan a wancan zamanin daula biyu take da ƙarfi a duniya ɓangare guda farisa na mutu ɓangaren iraq a yau ɓangare guda rum ɓangaren sham musulunci ya so wannan dauloli guda biyu a gine suna hamayya da juna irin da yau ake amurka da rashawa a wancan zamani ana can fafatawa sham kuma lokaci guda ana yi bangaren farisa daidai mutu abu bakar sadiq ana cikin fafatawa abu ya tura khalid ana cikin wannan fafatawa ya ga khalid ya koma sham ya bar iraq ya koma sham khalid ya bar musanna a nan farisa an ketare ruwa to a cikin musanna cikin fafata da suke da kwarai an samu matsala ganin sun sa ruwa a bayansu kuma an yi kora wanda yanayi ne ba irin nasa ba wanda wani cikin musulmi shi dabarar shi ce wai gudun ka a tsere a gudu sai zo sai kare gadar to musulmi an yawan ya kai gaya ba su iya taskararsu da yawa suka haɗa ruwa wasu aka kashe wasu dubbinai suka matsa musu dubbinai suka matsa musu musanna samun tsalle ko dusu yanzu kenan kamar an kare lagon musulmi a ɓangaren farisa kun bai wa a bari hakan dan gaba za su yi aka bar su kuma an yi niyya ya buɗe abubakar allah mai cika umar ya hau yanzu umar sabuwar tawaga sabon shi kuma aka wa farisa shi a lokacin yasa bayan wancan ce wancan wanda halitta da su ya ce su su dawo wurin sana da tsarin na yaƙi da ƙarƙace ne nan umar ya sa sa'ad ibn abi waqas shine komanda kin bude farisa kuma da wanda kansu tarihi hikimar Allah sa'ad shine cikin zuwa da ya jagoranci da ya samu cikin da ya fafatawa da jagoranci kyakkyawa Allah ya ba su damar karya lagon rustum da damuci dole farisa hatta kai dai suka karye kisra suka ɗauko hular kisra da kamban shi duk abin da yake nashi na sarauta aka ɗauko umar yana madina aka zo mai da kambe da hula da duk abin da yake na sarauta da kisra gashi a madina a gaban umar na sa'ad ke wannan jagorancin a nan akwai abu da ɗaɗɗa sananna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma suraka alƙawali suraka me zaka ce idan aka sa ma kamban kisra ko da hular kisra yace wani kisra bin hurmus shi daga abu yace shi bin hurmus in ya gida kai da ya san akwai magana ne kuma kuma mace annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan magana a lokacin da yake gudun hijira sa wannan mai Allah kuran da kaulan Allah annabi iya gudu iya ladewa iya tserewa zai je Madina Zakat ibn Malik shi ganin Qurayshawa sun sa wantan sun sa kudi raƙumi 100 suka ce duk wanda ka Muhammad raƙumi 100 ko ka Abubakar raƙumi 100 in ka su suka biyu kana da raƙumi 200 in ka ka Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da Abubakar duk wanda ka su da ko da guda da raƙumi 100 aka sa aka samu wantan kenan kowa kudi ke nema suraka iya zama cikin jama'a shi da wani mutu kai ni na gudun dudu a wani wasu anan an yi ba muhammadu bane ba suraka dai ci kwantara shi kadai ya ta kai ba wani kawai wasu ne ba su wani kawai yawa ta ɗan kalli shi ya kyale ko aka ci da hira can daga baya ya je sulale ya ɗauki kaya sai musu a shakka su ne shi ne a yi labin yana bin su har ta kai kai gare su ga shi ga su kurin ƙasa ta kama nan yin ƙawon guyur dokin yeyeyeyeyi yau annabi jaje yau annabi uwa dan Allah ka roƙa ƙwarar ƙasa ta suke ni zan koma bana ka bana ka ya ga doke nuna abin annabi annabi roƙi Allah dai ƙasa ta suke shi ya ga kaye kuma kwantara ce da ɗumin ɗariwa sai sake komawa sai da su uku ya ga abin kunan haza ce ba wani ganin iskisa sannan yau annabi alƙawarin shi Allah kenan zai komo to shi annan annabi ka ce mishi me za ka ce kisara idan ka suraka idan ka sa kan ban kisara ya ce wannan kisara gudun rumata gudun hungu shi ne gida kai to kake nan na wani annabta annabi ya gudu wannan labarin za a kashe daular shugaban kisara da daular gaba ɗaya shugaban kuma kan ban sarauta za a sama yanzu na biya wa kana umar iya madina aka kawo wannan kaya duk abun nashi na kai da na hannuwa duk gasu nan umar ce aina suraka ina suraka yake ce gashi ta zo yanzu aka daura mai aka aka kamfan kura to muna magana kenan kenan sa'ad wasu sun cutu dan an kashe kahure da yawa kwarai an san yakin da aka a cikin musulunci sun tarihi a tarihi musulunci yakin aka kashe aka mutu mutuwa da yawa ta tsafai shine na qadisiyya da na yarmuk to umar sa'ad ne shugabanci abin qadisiyya bude bangaren kenan farisa kake da wasu cutu kuma sun amfana don su yawa suka musulunta kuma an samu ganima mai yawan gaske ta zinari da lulu zabarta da kayan ganima mai tsada to nan shi ne gasa kenan na abu da annabi gama sa'ad ya tabbata wasu amfana da shi wasu sun cutu kuma ya yi rayuwar doguwa wanda aka kare abubakar ya kare umar ya kare usman ha'ali ya kare hilucin ma'auya annabi cika to shi ne nan da ke annabi ke ce mishi ya ce wala'allaka an tukhallaf yakan yi kuma yakan yi a barka hatta yan tafi a bika a kawamin wa yi daru bika a karun za ka yi da a barka wasu za a amfana da kai wasu za su cuta da kai sai annabi ke addu'a allamu amdi li ashabi hijratu Allah wala taruddum ala aqaim Allah ka zartar ma sahabbaina hijrarsu kaka mai kan diddigin su kaka mai kan diddigin su kenan kansu begen zama a gida don cika hijira kamar da wajen hijira ya ce lakin da bayan su sa'ar bin haula abin tausayi abin tausayawa a sa'ar bin haula shi sa'ar bin haula ce yarci da wani sanama amma da maka annabi iya tausaya ma sa'ar bin haula shi ya mutu a maka ne ganin muhajir ya mutu a maka akwai matsala don kun san kuma ko ni ba wata ranar sallallahu alaihi ruwa cikin sunan nasa'i hadisi na hasan albani da hasan da ruwayar wata ranar annabi ya ma wani mutum sallah a madina sai yake cewa ya laitahu mata fi gairu maulidi da ma mutu ba garin ba inda aka aihe shi ba da ma ya mutu ba a garin su ba suka ce wani mai ya rasu don me ka haka don me haka sula don me ka saka rasu da ma ya mutu ba a garin su ba sai ka ce inna rajula idza mata fi ghairi mawlidihi qisa lahu min man qadata min mawlidihi ila man qadati atharihi fil janna wata wata wani wata fata ta musamman wani abu na musamman da Allah ce idan mutum ya mutu a wani gari ba garinsa ba mutuwa a waje yace wani abu na musamman da Allah ke ma za a auna daga garinku zuwa garin da ka mutu za a baka wannan plastic a gidan aljanna wannan kullum su kushe samu kama ba gida ba kidan mutuwa ba kunta ma tana tana shi tana tana amfani ita wannan wannan ta wannan kullum kado ne sanar kullum wannan kullum kado ne mutuwa ba kunta eh kado mutuwa na ba ka mutu ba garin ku ba yace haka ne ce ruwa ta tabbata sun sanar sai in dai ka mutu ba gida ba annabi ta kana da wani kado sun aljanna daga inda ka mutu zuwa garin naka kilono ne wannan kuwa karan kilono ne haka kai kace aljanna kai Allah ta gaba da imani kinanan dai muna maganar sa'ad yayi niyyar wasiya kuma an iyakance mai da ɗaya cikin uku wannan shine iyakar wasiya amma mutum bai yi wasiya sama da sulusi wanda kuma shi ma wani iyaka ne kolon lokaci da abin da ya yi kasa da haka da ni ba ce yawa iya da yawa ta da bayanan shi ba kuma da maganar cewa niyyar inda abin shi ce idan za ka ba matarka abinci ko ɗan abinci ka sa niyyar cewa ka yi don Allah ne Allah zai baka lada duk abin da ka bada naka da dukiyarka in dai ka nimar da Allah za ka samu lada shata za ku iya cin tuwo kwano guda da mutum shi wani kurin gurin kurin cika ciki ko yin gasa bai shi lada ko daya amma kan so ka cire ka samu ƙarfin ibada shi ke masha Allah ya wallahi yan magriba rayuwa ba ya ce kullum imani ana amara kullu khair ni imani kullum cikin alkhairi ki ka ci kurin ka sha ka ci ka ci ka ci da yawa ne ba mu ma me ba dade shi bai bai shi kurin kamar me ka zaba shi da wannan muhimmanci a gaba amma mai imani cin da yake da sha da ke iya tunanin wani abu wallahi iya cikin nishaɗi jin daɗi ya ci ya sha ya sauka cikin bautar Allah masha Allah akwai misali kurin kai dam kai ta tusa kurin shi kenan wallahi ba ba shi bane ba kurin wannan ba na abuci ne dabba mace daga tana sha dabba mata tana sha shi ne mace mutum dabba ka ce sannan me me ka sa gaba me mun waka ka cika sha da ni kuma da baka lada ka cika sha kuma da baka lada eh lada ka samu ma wani kushi ce ko ko cika cika ko ya ga kurin ya dam kurin ya ce ya ji ya kare shi kenan amma kai baka lada shi ne muhimmancin kenan niyya ta kwarai Allah ta muke mu سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم wannan abin da yake wannan ruwaya ha? ina ne a ina ne na tsallake wani ko? na ku mesa? wannan wannan a buga wadda suka buga ba shi ne wani obi saka wani ba imamun nawawi bai wannan ba amma sun mai nakat malamai sun wani imamun nawawi nakat eh wannan karin sun mai gashi haka ya kamata ya kawo a ruwa cikin sunan sai lafazin da kawo amalikum shi ya kamata ya wasu suka ce ka amma bai kashi ba wannan an buga wani suka buga shi ma nawawi babu wannan a cikin rubutun da tashi babu wannan da tashi haka ne masu buga ne suka buga da yake na kuwa na kasuwa ne mai yawa ne ɗan kasuwa suka buga shi kala shi da kawta ta ba wanda ba kari ne kari ne ba cikin mutane nawayi ba ne ba ba shi cikin nawayi eh haka shi ne kamata yau kari ba haka na da tayi ba ba ma ba na haka nan shi ma da gawo ne zaka zaka mai gayin shi idan kai zaka bayani nan kaza ka mata ce haka suke ta shura hakin eh kamata yi wannan da muka abu ne mai kyau dan kuna ba kawo da liman nan kan ya kamata kaga kamata ya kawo da fasal kuma duka ruwa ta musulmi duka suna musu mai karuwa duka biyu da ya kawo kenan kamata ya kawo lafasa mai kari domin wannan mai yi matsala wishin wannan lafasa su akwai makaciya yan akwai ra'ayi irin yan murji'a da sauransu irjai suna kawo na ruwaye da yan ra'ayi ai kaga allah subhanahu wa ta'ala annabi ya bani labari inna la la yanzuru illa ajsamikum wala la yanzuru ila qulubikum allah ba ruwan shi da jikinku da suraka iya bi ku zuciya al taqwa huna kur wannan magana aiki kana baka ko hala wai wane ne wai taqwa kun a zuciya ne wannan sa su kama kiyan ba a kula da ba aiki ba ba aiki bane wajen aiki kana wannan akalan aiki kana kakale a zuci imani a zuci haka wani malami ya zo daga masar nan ya zo ana kan babban malami ana ce shakawa suna girma shi wai su a can kan har saudiya har saudiya an gani wanda zai sallah saudiya kace gam kawawa sai ka iya ja don da zai sallah ka'aba kaga inda kai sahu ana su sai idan abin da zai abin ya burge ka a sahu saboda doka ce an yi wani tire wannan sahu da ake bashi gaba ba shi ne an burgewar amma tsakanin mutum da mutum bisa da kahon su ba saudiya gaji mana da rabar ruwa ce da zai sahu ana hana gam kawawa wallahi ba na kada wani ga yajin wannan ba kamshi ma da hijira ba wata wannan ba wata utai gaba daya akalla huta yi na muna mashi huta yi ta zuka muka kana wana muna mutum to shi malamin yake ce min wai idiyas Allah fasa da nasi wannan wannan cikin wai a matsa awon dan nasiya suna matsa wasu kawai an ana danna matsa na dauka wannan kuma addini iman da takwa haula suna wasu suna kullum wasu baka muna suna matsa wasu shigi ne kullum a takwa haula ne kada a takwa Allah zuciya ce ba abin da ta suna ma kana wana matsa kawai ana gama kawai kawai fada yake kuma malami ne wallahi malami ne ta kaga ne wani abin da suke dauka kenan kurin kurin imani a zuciya ne kiran ba aiki ba aiki wannan kurin kana ba wannan ba ta kakale kana ba kanka ala imani a zuciya yake to wannan ruwaya lafazin da yanzu suka karo shi ne kyau da annabi yayi bayani da yace Allah bai diba inna la la yanzuru ila ajsamikum Allah bai diba gangan cikin ku dogo ne kai gajere ne wane ne kato ne mai dan jiki ne wala ala suwarka bai diba suraka baki ne ko hori ba ruwan Allah da wannan to laki yanzu ila qulubikum wa a'malikum tabbas Allah yana diba zuciyarku da aikin ku kai Allah iya kula da aiki kaka ce ba ruwan a aiki annabi dan lafazin da take da akwai lafazin da ka bakin nan amma lafazin cikakke wa a'malikum kenan Allah iya lura da aiki na kwarai zuciya ta yi niyya kuma a yi aiki na kwarai an ce aikin kwarai aikin kwarai idan ya kama da niyya ta kware ki kyautatuwa duka wannan kone haka mana kware in aikin kware ne niyya ta banza ba a samun lada haka kuma ko niyya ta kware ce aikin banza zama lada dole kasance halisan sawaba niyya kware ba ta gyara aikin banza domin a duniya ke da zama da ke da ba bida duk dan bida lalle ke nema har za ka iya kuka ya kashe kudin shi lada yake nema amma bai dace da shi ba bai samu shi sai ma sai ma azaba sai bi da azaba ce kan mace haka wannan Allah ce dan sai mata ce kullu bidatin dalala ce kullu bidatin finnar ce kullu kullu bidatin dalala ne mace kun kullu bidatin finnar kina azaba ce duk bid'a ne mata ce ko duk mata gidan wuta ne kina mai kun dalala ga mai wani shi ka samu lada idan kada shaka shi haka ne haka ne ka biyo ga wahala ga kashi kuma yawan mafi yawan bida walace Allah mafi yawan ga bida duk walace duk da bida dan bida wallahi abu zan kada kanka ta wala ai ibada la babu hala ai ibada la babu hala ibada Allah amma a bida yake da wala jina da kudin ka kai da jikin ka kai eh diban ka kan ka mutuwa kudi dole a gangamo dangi aka kawo su kawo su kawo mutum zai mutu bai wani kudin magani da kudin magani da bai shi amma he an tattaro a da ba su taimaka mace ba yanzu ya mutu za a zo na wani na wani a zo a tattara kuma a zo a watsa kuma dole ya kawo masu karamin kari ne he an nemo ba shi kwanse da na a zo a bada wata a wata kunya kaga wahala ce dukiya wahala ce da kudin ka zaka sha wahala wahala ce zaka yi kudin ka kuma maimakon ku taimaka amma kun zo kun zo ko an gama ina da wannan wa'annan ina ga wani ne ya zo dan shi cikin yan wani muke taro ya zo wajen shi neman mata shi bata lahiya bai ya kudin sai magani idonus ya zo ya taimaka mishi da wannan yan kudin ya tahiyar kahiyar sai maganin ta mutu bai kudin magani da aka zo aka yi sutura a kare kaka masu ya ce sadaka rana ka zako ta yi kuka zaku zaku zaku ni ne zalami tsari ni zai zara ne mu ba ba zai ku an gane shi kuma ba zai zara kuma zai sha kurfai ya wallahi yace ni kudin magani ma ban da shi ko zo a ta samu ta wata da ba ku kaga halatta kaga kaga ibada ta bugo gangan jiki yanzu dan bida da ko a ibar Allah kana kwara kana zuwa kana har kana masarawa kaga ibada ce kiyawan ko kaga ya wahala ba dole ba iya kwara iya zuwa iya bugun kirji shi iya kwara iya bugun kirji wahala ce ga azumin kawai ya ga azumin rajab azumin da bai ba dole maka ba ka zo ki azumi nawa kullum kana wani babban shi a sunna bangaren ko ina akwai wani bid'a sunna babu wahala wallahi ta abin da Allah ta shine daidai kuma daidai da kai Allah shi da baka sunna kenan Allah yana diba zukatanku da ayyukanku magana kenan sai wa an abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله متفق عليه أبو موسى كبار الأبار الشيوى أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل شجاعة أن تنبي تنبي متمن ديك دم gwada sadakuntaka shi namiji da sarauki ne wa yuqatul hamiyatan da wanda ya yaki dan kare kabila ko ko gari ko kasa kuran dan kasa ya kai mutu dan kasa kuran nationalist nationalist ce kun dan kasa kishin kasa ya mutu kuran eh kishin kasa eh eh kamar dan kasa eh haka ne magana da sanar zama wa yi ƙatur da yaran da wanda ya mutu don a san shi a samu labarin shi shi mai yake ne suka ce yarsu la ayu da laka fi a wannan wanne ne yake fi sabili da a wannan uku don sadaukantaka don kabila ko ƙasa don a gani wanne ne fi sabili da magana sai kwasanta ya takaita abin gaba ɗaya ya ce gaba ɗaya man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya duk wanda ya yaki manuwar shi dan kalmar Allah ta zamanto a sama ko fi sabilin fi sabilin so dan uwa mai dan fi sabilillah zai iya asarar dukiyar shi iyakar abin da ya tsoron shi zai asarar shi ba magana kasa ba ko gari duk abin da malaka zai iya badawa don addinin Allah magana ke wanda ya yaki don kalmar ta ce a sama wanda shi ne ce fahuwa fi sabi da shi ne fi sabi da kenan ya dace da niyyar mutum amma Allah ya fi da niyyar ka in dai haka ce niyyar ka ta wannan shi ne fi sabi da an babu wannan kenan ba fi sabi da bane ba kuma baka samu ladan abin da ake samu inda aka alƙawli ga masu yaka سي وعن أبي بكرة نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه abubakara yake cewa sanufar haris ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal musliman bi sayfihim idan musulmi biyu suka hadu da takobin su ana fafatawa yace fal qatilu wal maqtul fi nar wanda ya kashe shi da ya kashe dan wuta ne a cikin su shi kuma wanda aka kashan shi ma dan wuta ne duka ayin riba ayin bi babu kowa dan wuta ne jin haka sai ya ce ya rasu da ya mazan Allah hada ƙasa wannan mun san ya kisa ya laihi dan wuta kuma ba da maka tudu kuma ba da maka tudu me laihi shi kuma da kashi me na shi a ciki ya ce innahu kana harisin ala ƙasar sahibi shi ma abin da ya kashe wuta yana kwaɗan kashe wannan ne shi ya rinjaye shi kaga nan banban da wanda neman gudu yake ko ya neman kare kanshi kare kanshi ne yake ba niyyar kisa bai daban ne amma wannan abin da ya kashe wuta kuma an kashe shi a shi ma haka yake so da aka da aka riga shi amma ni kurin hari aka min neman kare kai na ko dukiyata ko mutunci na annan salasa ya cewa man qutila duna mali fa huwa shahid man qutila duna irdi fa huwa shahid man qutila duna dini fa huwa shahid zara ta duna aka shi wajen kare addini shahada ne wannan kare wajen kare dukiyar shi shahada ne wannan aka shi wajen kare iyalai mutuncin shi shahada ne kaga wannan kare kare wajen kare nan samu na samu dama kanka ni ba ni kisa ba nake amma ka zo ka amsa na kiya zan sa ya ce ya rasulullahi wani ya zo ya amsa duk ta nan ce ratu din kanka ba shi duk ka ita fa ina ba ta faka tilu eh kiya wace ce a dace ka yake shi ita fa ina ba ta ta ta janna to ka ta tufu fi nar haka ya rasulullahi mutum zo su duk ka nan ce kanka ba shi yace in ya ke nawa ta kai ma ka yake shi ya rasulullahi akwai akwai wani wacin sai bukhari yace ya sunnatu huwa idan na kashe shi yace dan wuta ne shi dan wuta ne shi dan wuta ina da shi wuta kai dan janna ne kaga nan kare wajen kare duke ka kashe shi kenan wannan ana magana kurin kai man kada ne kisa ne her her ga yaka her ja yaka shi ne kowa dan wuta nan kenan niyya ce take tasiri ana eh idan niyyar ka ka kare kanka na ko duke ka ka mutu wannan baka shi wuta wanda shi dan wuta wanda ya kashe ka wanda shi ma'ana magana anan mai kisa da wannan kashe duka yan wuta ga dalilin sa wantan da kashe wuta ana ce domin iya kwaɗan shi ma kisa wannan ruwaya kenan bukhari muslim sun kawo ta nan duka da muna cikin baban magana niyya kai niyya ake aiki da ita سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا تودع فأحسن وضوء ثم أتى المسجد فلا ينهز إلا صلاة لا يرد إلا صلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في في الصلاة ما كان صلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم yuhdis fi muttafaqun alayh na abin da ke ruwayar Abu Huraira ruwa muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu ar-rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi baytihi wa salati fi suki bid'an wa 20 daraja yace sallar mutum da zai cikin jama'a ana ƙara ta ko ta yi tashi da ya a gida ko a kasuwa ko a shago ko a kantin shi na nan da kasuwa ba an zafi a kasuwa kuma masallacin zai da yake jama'a ta sa kuma sakanin ma cikin maka kuma sakanin ba'i masallaci a cikin kasuwa mutanen da a takaice na na maganar sallah a kasuwa a shago kai ɗaya domin a da ba masallaci a kasuwa masallaci daban kasuwa daban to wannan kenan abin da ake ne kenan sallah kai ɗaya kurin ko a gidanka ko a kasuwa kai sallah kai ɗaya to ta jama'a ta limka ta ta kai ɗaya da daraja 25 ɗan wannan ruwa ta kawo 25 haka ya tabbata 27 ɗan wa mai ba wani matsala ɗan wa abin da yake da matsala ta lada ɗari ko goma ko kaza ko dubu ko nawa ba a yi shi da ƙiyasi ko ishi ta haifi abu ne tauƙifi hatta a nan salama bai ƙiyasin lada da aka kaza lada kaza za a samu kaza a nan kashi bai lada abinda shi allah mai bara ladan shi ki ga mai kaza ladan shi kaza gamin harko eh da harko haka ake bada za a lumga maka 25 daga bayan Allah ƙara 27 me misali haka ne kurin magana da 27 amma gaba gaba annabi labari 27 ne ba illa nan kuskure da wasu ke yi sai a ce kamar da hodi lada 25 ko lada 27 an kai kai ɗaya lada ɗaya gare ka ba haka bane kuskure ne za ku wani kuskuren a hili karara yaushe za a ce lada kai ɗaya bayan an sanar ya magana cewa idan ka ce alif lamim kowane harfi guda za a baka lada goma ladan ƙurani ya ce ko alif lamim ka ce ya ce alif din ladan shi goma ne ce ladan ta goma min goma don harfin ƙwari ko na gaba ne ko ne da goma sai za a ce kayi fatiha kayi sura ko ta raka'a raka'a nawa ga tasbihi ga ta'midi ga takbiri ga abudin ga san sallah dole ake na gaba a ce ladan daya ka san ba haka bane kai kanka ba ana yin ba ladan daya bane ba a kauce ladan daya abin ni in za a samu lada dubu ko ɗari kaza a sallah guda ta farilla in kai ne kai to in kai da jama'a ya ce ta addu ko ta fadil ko ta zid ta yi a baka so 27 shi magana kenan illa da dubu aka samu a sallah to in haka yi da jama'a za a limaka maka wannan ladan so 27 shi ma mana magana ba ladan shi na magana a limki ne ba da kamar lada limki ce da ke ta ko ta zidu ko ta fadilu ba magana ba lada wani ba limkin ta ne ku mun san ladan sallah dai da iyaka a ce kaza ne daidai sallah ku ta manzan Allah daidai nutsuwar ku haka daidai ladan yanzu take ta manzan Allah da nutsuwar ku shi ne ladan sai manzan Allah sai yake cewa inna rajula la yusalli ma yuktabu lahu illa ushruha tusubuha sumunuha subu'uha sudusuha haka ta nasu babu a namijin namijin mutum zai sallah bai samun lada da ake samu na sallah wani zai samu ɗaya cikin goma ɗan dizem wani ya ce ɗaya cikin tara ka ɗaya cikin tara a ƙarya ɗaya cikin goma wani ɗaya cikin takwas ɗaya ha a kai rabi kenan wani akwai dama kenan sallah ladanta yakan rage daga wani zuwa wani e sallah ta yi amma ladan ya bambanta daga wannan zuwa wannan iya wannan samun ladan dubu kaka samu 900 ko 800 ko 500 ko 300 yana ce da amma kai daga gaba da arasa kenan sallah ta kan bambanta to ladan da ake samu in kai dai kai ta wannan sallah ladan zaka samu amma an kai cikin irin da a cikin jama'a za a limka maka so 27 shi ma na magana mu ci gaba kawai magana to yanzu dai kina annabi ya masa labarin ga matsayin sallar mutum a cikin jama'a yace wa zalika wannan abin da yake wa kana annabi ce anna ahadahum ɗaya daga cikin mutane ɗayan su mana musulmi kenan idza tawadda idan mutum yayi arwalla fa ahsana wudu'a yake wuta ta arwallan shi thumma ata masajid kuma yazo masallaci la yanahazu illa salah kaje magana ne kenan amma wutan wanda ya zawa masallaci ba abin da ya hudu shi tun daga gida sallar ta hudu shi ba ya zo wuce bane gida na ya tsaya eh daman da ya hutu sallar ta hudu shi to shi da shi ake magana wani wata magana lada amma wani abin sun magana wannan ladan da ake bada muke magana ba ta lada ba da ka hutu daga gida niyyar ka ta sallace to shi da bakon ladan da za mu mata a gaba ya ce ba abin da ya hudu shi daga gida sai wannan sallah ta hudu shi kuma la yuridu illa sallah kuma sallah ce ke ne zai kura to wannan irin wannan lam yakhut wata ba takin da zai tun daga gida illa rufi'a lahu biha daraja wa kunta anhu biha khafiya duk takin shi daya za daga mai daraja akan kare mai zini ko tafa taki daya kowane a daga ma daraja a kan kalma zunubi bakin takin ga bakin dadanka inda can da ka hutu masallaci kanuwa ya ce haka za a rika rubuta mishi hatta ya da kular masaji a shiga masallaci to yanzu wannan fadala a maraya ya yi makwabta da masallaci ke zama a inji ko a belo ko a motsa to wani kuma allah sanadar zai ba dan belo ƙarshe ya taka ya fidele ya taka eh shi da gaskiya wanda sai ya tabbace ke lada kan gariya sauran bai abin da Allah ba da yace fa idza dakhala al masjida kanat salat shirin bawon Allah da inda tun farko da ya nuhu ga abin da ya doshi sallah ta hudu shi ya zo masallacin kuma wannan masallacin da ya shiga ya shiga ne don sallah to ka nufi salati iya cikin sallah iya ana ba shi lada kamar kana cikin sallah kai ka bara sallah ya ce magan salata ta bi su matuƙa ya ta bi su matuƙa sallah ta tsare ka zanen zama da muke nan riba bibici muna karatu muna jin isha ta isha ta riba a ta karatu tsakanin sallar sallah muna zamanin muna karatu muna jiran lokacin sallah ya yi kuma sallah mu watsa rana ta bibi ne kenan matuƙa sallah ta tsare ka zaman ka anan a cikin ranar ana ana magana a cikin takardun ka lada sakamakon ka ana baka lada ɗan awa guda kai kamar kana sallah ta awa guda ne ka zo kana jiran liman bai zo ba wani madan bai zama tsaye wanda iya lekawa leka wani wani shi zama bai buha sallah wai shi kuna ya ya soki liman bai zo ba shi kuna kamar wahala ta yake fura bata bai lokaci a bata bai lokaci a matuƙa kana zai liman tukan sun sallar kana na baka lada kamar kana cikin sallar ba kana ba kana zaman zama ne ba ba zaman kake ba kana zaman lada yace kana cikin lada inda magana za ta tabi su matuƙa sallar ta ka yace kun bayan wannan lada da ake rubuta maka na sallah ga wata garabasa yace wala malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majalisi allazi sallafi malaiku suna addu'a ga ɗayan wanda inda inda ka zamna inda kai sallah to har sallah ta zo malaiku suna maka addu'a ga irin addu'ar suke maka Allahumma arhamhu Allah ka gafarta mishi Allah maka filo Allah akai Allah ka jikan shi Allah marhamu Allah ka jikan shi bawaka Allah maka filo Allah ka gafarta mishi Allah mun tuba alai Allah ka amshi tuba shi wannan kalma uku haka malaku suke ma duk wanda ya zama na yana jira sallah ka samu addu'a iri uku ga malaiku Allah ka jikan shi Allah ka gafarta mishi Allah ka amshi tuba shi haka za su yi ta maka bayyaka bayyaka ba kaza haka za su yi ta maka da wana neman addu'a babban malami ma malami na kwarai ban kwarai balle magana a mala'ika a mala'iku ba wani malami ba a mala'iku ne shafi ta mala'iku ba ta malakun mala'iku zama addu'a Allah ka ji kanshi Allah ka ji kanshi Allah ka fita mishi Allah ka mishi tuba shi amma haka za su yi ta maka malami usfi mataka baka cuci kowa ba a zaman da kai malam industry ko mataka kana da arwala mataka da arwala in ta warware ka tashi gaje ka saki kai daga ta warware baka ci dan annan ba sallah kai jira ba idan sallah dole zai arwala eh magana kenan dan wannan me almuhimmi nan muhimmancin maganar niyya kaga din niyya ka kasar nan abin tsakanin bawa da Allah da kasar nan kana kana jira sallah ne to wannan niyyar ka da kasa ta ka zo ga abin da ke niyyarka to kana cikin wannan fadala magano misali matuƙa kana jiran sallah wancan kuma taki shi kuma fitowa da gida ne takin da kai har zawa ga ladan shi kuma zaman ka a masallaci da ka shigo ga manufanka sallah kana cikin sallah har a ƙare sallah kuma ga addu'a ta mala'iku addu'a uku ta rahamar Allah gafar Allah amshi tubanka wannan shine abinda yake wannan ruwaya ta Abu Huraira din da manuwa dai babban abu dai niyya ita ce sakamakon aiki sai nane akwai saura ko lokacin mai nane a wannan wannan kun fasara ce ce wa ƙada muku fasara shi bayan ko ba ya ce wa ƙaunuhu da ya ce la na hazu mai na hazu shi sai ma fasara suna kama shi a tare ai ma ce ai ya kurujuhu wa ya nuhiduhu ya fasara da wancan can da ya fito da gida la na hazu ba abin da hudu shi da gida ke fito da kai da kaza abin da ka fito kawo tunan sallar da ce ma na kai ya zai ma fasara wata lafazin na la na hausu sai ma yamma da kamar na yawa fasara nan ai kai mu zo na muku fasara na fasara muku shi ba sai kenan ba a sake mai mai tashi ba ina ganin ya kamata ganin za mu shiga sabon hadisi Allah kai mu san gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته